sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin risala yau za mu tashi sabon babi babun fil aqdiyati wash shahadati babi mai bayani game da alƙalanci alƙadiya jam'i na ƙada'un ƙada'un kalmar ƙada'u kuma kalma ce wadda ta ƙunshi ma'anoni masu yawan gaske daga cikin ma'anar ƙada'un akwai hukunci wanda shi yake nufi nan hukunci wa ƙadara buka Allah ta abudu illa iyahu Ubangijinka ya hukunta cewa kakkubota mu kowa sai shi, kaga ƙada'i nan mai ma'anar hukunci. Haka tana da ma'anar umarni, wa ƙadaina alaihim fiha, mun yi umarni gare su cikin attaura, kaga ƙada'i da ma'anar umarni, ita ma waccan ta ɗazu wa ƙadarar buka. Ana iya fassara ta da umarni, Ubangijinka ya yi umarnin cewa kada abota mu kowa sai shi ɗai. a gani tana da ma'anar hukunci tana da ma'anar umarni sannan alƙada'u kuma yana da ma'anar biya ƙadaddaina ya biya bashi biyan bashi kaga ƙada'i kenan sannan ƙada'i yana da ma'anar ramko ƙada'u ma fata ranka abin da ya kubce in sallah ta kubce ma za ka ramka kaga ana kira ne ƙada'i hakan ga ƙada'i yana da ma'anar bayarwa yi saɓanin ranko wa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi ya za ka fassara ƙada'in nan na yan an karamka sallah kaga ba ranko bane yan an kai mi yan an ka ƙare sallah kaga ada'i kenan ƙada'i mai ma'ana ada'i haka dai tana da ma'anoni dai masu yawa ita kalmar ƙada'i sannan ƙada'i yana da ma'ana ƙara abu kaga kamar ita waccan aya waya za ku da salatu in kun ka ƙare sallah ana cewa in kun ka yi sallah ko in kun ka ƙare sallah duk da yana da da ma'anoni masu yawa to shine yace babun fil aqdiyati babi game da hukunci hukuncen alƙalanci kaga nan ƙada'i mai ma'anan me kenan mai ma'ana hukunci babi game da Uh, alƙalanci wa shahadati ita kuma kalmar shahadati jam'i ne na shahada shaida kaga shaida larabci ne shaidudduka saboda shaida ba game da abu guda ake ba da shaida ba shi yasa an kai mai jam'i shi ma alƙalanci saboda ba game da ba ga abu guda ake alƙalanci shi yasa an ka zo da su duka da jam'i to wannan shi abin da waɗannan abubuwa biyu su abin da babin mu zai karantar sai ya fa buɗe da hadisi ingantacce ya ce wal bayyanatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara wannan hadisi ne sahihi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da da alƙalanci annabi ya faɗi yadda ake alƙalanci hadisi biyu sun ishi mutum alƙalanci wannan shine na farko al bayyanatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara general formula ce annabi ya bayar game da alƙalanci yanzu in wani ya kawo ma ƙara ina ƙarar wani ya yi min kaza ko ina ƙarar wani yana biya ta abu kaza ko ina ƙarar wani ya ce mini kaza ba ƙara ba kenan to ya zaka alƙalanci yanzu mun samu mutum biyu da mai ƙara da wanda ake ƙara to yaya za ka yi kai alƙali sai annabi ya ce to sai ka nemi shi wanda ya yi ƙara in mai ƙara ya amsa walillahi alhamdu alai kirar aula min shud in ya musanta to yanzu yadda za ka alƙalanci sai ka ce shi mai ƙara ya kawo shaida shi ne ma'anar albayyanatu alal mudda'i shaida ita ce bayyana shaida ta tabbata alal mudda'i akan mai ƙara mai da'awa wanda ya kilemin abu kaza wanda ya ƙara shi ne mudda'a wanda ake ƙara shi ne mudda'a alaihi mai ƙara mudda'i bi kasar al'aini shi ku wanda ake ƙara bi fatahil ain mudda'a wanda ake ƙara to sai annabi ya ce albayyana ta shaida alal mudda'i ta tabbata akan mai to kawo shaida abinda kai kilemin kaji ya musanta sai ya ce baya da shaida daga ni sai shi abin ya faru to shikenan tun da baya shiri sai a sallami wanda ake ƙara a sai a koma ma wanda aka ƙara sai annabi ya ce wal yaminu rantsuwa ta tabbata alaman ankara akan wanda ya musanta wanne na zai musantawa shi wannan an kai ƙara da ya taho an karanta mai ana ƙararka da abu kaza sai ya ce a'a ba gaskiya gaskiya ne ko ba gaskiya bane ya ce ba gaskiya bane kaga ya musanta to yanzu tun da dai shi mai ƙara ya kasa kawo shaida to kai ku wanda aka ƙara ba haka ɗaya zamu cewa ka tafi ba me zai sallama ka irin tsuwa rance da Allah abin da ya ka ƙara ka ba gaskiya na ba shikenan da zaran an kai haka yanzu ga yini in ana bewa ga ƙa'ida ga yini shari'a nawa aka yankewa amma sai mutum ya kai ƙara sai a yi shekara goma wai ana shari'a mai ohanin shari'a duk shari'ar da an kai shekara goma mai ohanin ta ƙaran mutum ka kai kila kana biya ta kaza an kai shekara goma ba a kwato ma hakkin ka to miyan uhani yanzu ko an so masu miyan uhanin su ha kuma bayan su din masu shari'a su adda ka'ida sun ka ce justice delayed is justice denied sanda duk an ka jinkirtar da adalci to kamar an hana adalcin nan adalci yanzu in na kai ƙara shi a yi sauri a yi min hukunci an yi min adalci amma da duk an ka ja ya ka iskan shari'a gado ha gona ko gida gado wai a shekara goma ana shari'ar gona kila ba ka sai da gonaki zai yawa ka kawo musu kuɗi to wannan shine umda ga alƙalanci sai hadisi na biyu hadisin ali shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ali idza tasama ilayka rajulani fala taqaddil awwal hatta tasma kalam al-akhar fa sawfa tadri kayfa taqadi in mutum biyu sun ka kawo ma ƙara to kada kawa na farko wanda ya kawo ƙara shi complaining ba da zarar ya yi lojin complain ya ce ina biya wani kaza ko wani ya ce min kaza shi kenan sai ka yanke hukunci ba a'a falla ta kallil awal kakkawa na farko wanda ya kawo ƙara alƙalanci hatta tasma a kalam al'aq sai ka ji maganar wancan duk yadda abu yayi zafi sai ka saurari wanda aka ƙara shi aka ce ma right to fair hearing da turanci is a constitutional right duk yadda abu ya yi zahi ba wai da tahowa an ka ce kayan laifi kaza kawai sai alkali ya kamo ka yanke hukunci ba a'a sai an saurare ka ka ji abin da aka ƙara gaskiya ne in ka ce in shi kenan ka hutar da kotu in ka ce a'a to sannan sai a bi ga ka'ida to kai ya musanta abin da ka kana da shaida yana da shaida sai ya kawo in bai da shaida to kana rantsuwa ba haka nan na ba kai da aka ƙara shi kenan to waɗanga hadisai guda biyu an biyu su kenan sai a yi alƙalin gaini shari'a nawa za a yankewa mai ƙara yana ga gari wanda aka ƙara yana ga gari shaidun da mai ƙara zai kawo duk suna ga gari to don me aka cewa an ɗage sai bayan sati biyu alƙali da zarin ya saurari shari'a rubutun ƙarya ya ce ya ɗage shari'a sai bayan sati biyu sati biyu wa za ka jira sati in kan mutu kafin sati biyu fa ko ko in shi mai ƙara ya mutu kafin sati biyu me amfanin shari'a da za ka yi mai ha yanzu ga an saurare shi ya ce ina biyo wani dubu goma gaskiya sai an kirawo shi ya ce yana bekka dubu goma ya ce a ƙarya kai ni ban san da su ba to kaji ya musanta kana da shaida dawa dawa da mallan abubakar yana nan gwiwa da mallan umaru yana nan tudun wada ba akwai masinjan kotu ba har mashin shi yasa aka sai ma'aikatan kotu masu suka da motoci aka ba su sai alƙali ya kire masinja kai ta tudun wada nan wuri kaza wani na nan mallan umaru ka ce kotu na biɗa ta yanzu ga duk abin da ya kai ya baro ka wuce gwiwa malla abubakar na can shi ko wuri kaza ka ce kotu na bidata ya taho yanzu ga ya ba da shaida ya koma duk wanda an ka ce kotu na bidata dole na ya tafi shikenan sai a kira su to ga a shari'ar da aka yi wani yayi karar wani yana biya ta kuɗi dubu goma ya ce ku a shaidu tsakanin ku da Allah mi kun ka sani wanga yace wala gaba gare ne an kai gaba gare an amshe su wanga yace ga sai ya ce ku tahi ka ka kuɗin mutane shikenan gaini shari'a nawa za a yankewa amma yanzu na kawo ƙara ina biyar ka dubu goma ya musanta kana da shaida ina da shaida mutum nawa ina da shaida mutum goma shiken sai alƙali ya rubuta sai ya ce ya ɗage sai bayan sati biyu domin amfaninta kila matata ta haihu nika son a bani dubun nan goma in ta ƙara in sai rago kace sai bayan sati biyu in sati biyu sun kai ko da muka zuwa sai a ce alƙali ya tafi abuja an koma sa sati biyu sati biyu su koma yi na uku in mun ka zo a ce an kira alƙali na haida kwata an kira su wurin mitin haka tambada ko da aka ahama shari'a dubu goma ta yi shekara uku ana yi min ohaninta yanzu ba shari'a aka yi shiriri ta ɗaya ta aka yi to Allah ya shirin da mu yace wal bayyinatu shaida ta tabbata alal mudda'i akan mai ƙara don haka in kai kahin ka yi da'awa ka tabbatar da kana da shaida kuma shaidar da kotu ka amsa za mu ji hukunce hukuncin shaidu ba wai kowane badagaje ka jawo ka ba da shaida kotu ba wal yaminu rantsuwa kuma alaman ankar tana akan wanda ya musanta wanda ya musanta wanda aka ƙara to sai ya rance shikenan ya bar rantar da kai ne kuma baka da halin cewa ban yadda da rantsuwa ko da ba yahude ne mun yi kwanaki cikin abin gako wani ya kawo ƙarar ɗan uwa ne ba yahude game da rijiya cikin gonansu kana da shaida yace ban da shaida to kai rantsuwa sai yace annabi ba yahude na habai tsoron Allah yace mi romu eh rantsuwa don haka wanda aka ƙara in shi a shaidan iyakan abin da za a cewa in ya musanta ya ranci dole a karbi rantsuwa ta amma shaida aka cewa shi sai mutumin kirki zai bada shaida shi ba kowa aka ja ya bada shaida sai mutum zai wanda tabbata mutumin kirki to mu tafi wala yamina babu rantsuwa akan wanda an kai ƙara hatta tasbatal hulɗatu sai hulɗa ta tabbata yanzu mutum na ba a taɓa sanin kutare ba babu wata hulɗa tsakanin kai sai ka ce kana biya ta dubu goma shari'a ko sauraron ka ba ta yi ba za a sa shi ya yi rantsuwa ba kana da shaida kace baka da shaida to shari'a ba za ta sa shi rantsuwa ba sai in akwai hulɗa tsakanin ku da shi in babu hulɗa to ya za a yi ma ka bashi dubu goma kun ji na farko nan gwai shari'a musulunci wayayya ce ba wai harka rashin hankali ba ce ba a sa mutum rantsuwa hatta tazbutul hulɗa sai hulɗa ta tabbata awi dhanna ko zato ko da babu hulɗa tsakaninku kasuwarku guda ga shagonka ga nashi ko ku wurin aikinku guda to kaga ana zaton cewa kila nan ya laɓa wata rana ya amshi kuɗin nan amma babu hulɗa komi babu wani abu da aka zato wanda aka tuhuma wanda zai haɗa ku babu dalilin zai sa a ce ya rantsuwa ina fatar kun fahimta kazalika qada hukamu ahlil madina kamar hakan ga alƙalan mutanen madina sun kai hukunci cewa shi wanda an kai ƙara in mai ƙara ta ya kasa kawo shaida ba an ce ya rance ba to ba za a sa shi rantsuwa ba sai in ta tabbata akwai hulɗa tsakani ne da mai ƙara ko ko akwai wata tuhuma akwai wani abu da ake tuhuma ake zatun cewa eh abin nan da aka ƙara ta yana iya faruwa amma in babu to alƙalan mutanen Madina ba su sa shi rantsuwa wa qad qala Umar ibn Abdul Aziz khalifa adali Umar dan Abdul Aziz jika ne ga Umar dan Khattabi yadda Allah tabbata gare su ya ce ta haduthulin nasa aqadiyatun ana ƙirƙiro ma mutane hukunci-hukunci bi ƙadar ma ahadathu gwargwadon abinda sun ka ƙago min alfujuri na fajirci akwai fajirci wanda mutane yanzu sun ka ƙirƙiro wanda zamanin manzon Allah babu shi alƙur'ani bai yi magana ta ba babu wani hadisi na annabi da an kai magana ta hakan ga zamanin sahabbai tabi'una tabi'ut tabi'ina hasu imam duk zamanin su babu wannan yanzu ga mutane sun ka ƙirƙiro shi to yanzu shi kenan sai a ce a kyale mutane su ci gaba da wanga fajirci tun da babu hukunci a cikin littafin Allah babu hukunci cikin sunna a sai malaman zamanin ga huzanna sai a yi mai matsaya shi an ma'anar tahadduth lil nas aqdiyatun ana kirkiro mu mutane hukunci hukunce bi qadar ma ahdathu min al fujur gurgurdan abin da suka kirkiro na fajirci yanzu misali kaga zamanin manzo Allah ai babu daga giya ce ta ruwa cime shi a giya babu daga to yanzu ga mutane sun hito da shan daga sai a kyale su kaga sai a zanna sai a sai a yi kiyasin ta akan giya dama misa an ka haramta giya don tana sa maye ita ma daga tana sa maye sai a ce ai giya ce duk wanda ya sha daga a yi mai bulala tamanin ina fatar kun fahimta to wa idza nakala mudda'a alaihi idan wanda ake kara shine mudda'a alaihi in wanda ake kara nakala ya kiran tsuwa shi mai ƙara baya da shaida ba sannan za a mai da rantsuwa ga wanda ake ƙara ba to an ka ce to rance ka bar rantar da kanka tunda ya kasa kawo shaida shi mai ƙararka shi ko yace bai rantsuwa to lami quda li talibi ba za a yi hukunci ga mai neman haƙƙi ba wane ne a ɗalibu a nan ɗalibul haƙƙi ma dalla mai neman haƙƙi mai ƙara ba za a yi mai hukunci ba hatta ya halifa sai ya yi rantsuwa to yanzu sai a mai da rantsuwa gawa ga mai ƙara. Ina fatar kun fahimta, mai ƙara abin da an ka ce ya kawo shaida, sai an ka samu rashin sa, an ka yi rashin sa bai da shaida, sai an ka ce to shi wanda aka ƙara ya rance, shi ko yace bai rancewa, to yanzu kai da ka kawo ƙararance ka tabbatar da abin nan da haka ƙararance da Allah abin dubu goma da kace kana biya ta in ya rance shi ke sai a ce to kawo dubu ne goma ka bashi to kun ji dalilin da ke sa a mayar da rantsuwa ga mai ƙara amma mai ƙara ba da tahowa aka ci rance ba a shi shaida zai kawowa muna tare to in ya kasa kawo shaida sai a ce to wanda ya ƙara ya rance in wanda aka ƙara ya ƙira to sai a dawo ma mai ƙara a ce to kai ya rantsuwa in ya rance abin da yaka kara gaskiya da shi kenan sai a yi mai hukunci game da shi yace wa idza nakala almudda'a alai idan wanda ake kara ya kiran tsuwa lam yuqda ba za a yi hukunci lidalibi ga mai neman haƙe ba shi mai ƙara hatta ya halifa sai ya yi rantsuwa fi ma yadda ifi ma'rifatan ga abin da yake da'awar sanaiwa game da shi abin da yace ya sani kamar cewar da yayi mai kazafi ko ce wadda yana biya ta ya bashi ko ce wadda ya kashe mai dan uwa ko ya buge shi ko ya zage shi ko ya yi mai kaza ba shi a abin da yake neman sanewa game da shi ba to yanzu ya rance wal yaminu to yaya ake rantsuwa kotu ga yadda ake rantsuwa al yaminu rantsuwa ana yin ta billahi allazi la ilaha illa huwa ita ce kawai ba a karawa da babu ƙari babu ragi billahi allazi la ilaha illa huwa ina biya ta dubu goma ko ko in shi mai musu na wanda aka billahi allazi la ilaha illa ni baya biya ta dubu goma shikenan ba sai ya ce wallahi tallahi billahi a'a ya ce billahi allazi la ilaha ita ta kowace rantsuwa cika shikenan in ma ƙarya ya kai a bashi da Allah nan da ya rantsuwa da shi da kai da Allah ya ƙarhi to a bashi da shi waya halifu ƙa'iman yana rantsuwa da tsaye in yayi da zaune ta yi amma ya tsayen ban tsoro ne kawai ƙarin tsoro wa inda mimbarin rasuli kuma yana rantsuwa sai a kai shi can inda mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in Madina ne ko zagayen Madina fi rubu dinari ana sa shi rantsuwa ne ga in ga dukiya ne ga abin da ya kai rubu in dinari fa aka tsara ko abin da ya haka yan abin da ake nema gare shi ake ƙara ta bai kai rubun dinar ba a sashi rantsuwa muna tare wa fi gairil madina to in garin da za a yi rantsuwa ba madina ba ne kamar sakkwato ne misali ya halifa fi zalika yana rantsuwa ga rubu'in dinari ko abin da ya haka yawa fil jami'a masallaci jami'i babban masallaci inda ake sallar juma'a masallacin juma'a shine masjidul jami'i sai a kai shi masallacin juma'a wa maudu'in to in ya zangarin da babu masallacin juma'a ne fa kamar ƙauye ne inda ba su juma'a to sai a kai shi wani wuri yu'azzimu minhu da yake girmamawa yu'azzimu ko yu'azzamu zadun wasalin ƙasa ya samu ku ko sama na sama ko to ya fi eh wasu ya samu su ƙasa wasu sama to na sama ya fi maudu'in yu'azzamu minhu wanda ake girmamawa gare shi sai a jashi akai ina ake girmamawa garin nan sai a ce masallaci kaza ko makaranta kaza duk da wani wuri dai da mutanen garin nan ke ganin girma to sai a kai hican yayi rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa wasu sun kace bayan la'asar wasu sun kace a rataya mai qur'ani to da rataya qur'ani da kai shi minbari da kai shi masallaci da yi da tsaye da bayan da sauransu waɗannan dubban tsoro ne akan kowane hali kace billahi alladhi la ilaha illa hu ko ku wallahi ko billahi ko tallahi kayan rantsuwa rantsuwa ta yi ya ka da ƙarin ban tsoro na tunda mun karanto cikin at-targhib kwanaki in annabi zai ba mutum rantsuwa sai ya ba shi tsoro to ka sani fa kaza da kasta to shi ɗaya ne wa yahliful kafiru kafiri ma yana rantsuwa billahi da Allah haifu yu'azzimu inda yake girmamawa in kirista ne a kai shi cikin coci in ba yahude ne a kai cikin synagogue in ba majusi ne mai bauta wuta a kai can ɗakin da aka bauta wuta can za a sashe ya rantsuwa amma ba da wuta ba da Allah aka rantsuwa ba a rantsuwa da kowa sai Allah wai za waje da ɗalibu in mai nema haƙƙi mai ƙara kenan ya samu bayyanatan shaida ba da yaminal madalubi bayan rantsuwa wanda ake neman haƙƙi garai lokacin da ya kawo ƙara bai da shaida an ka ce kana da shaida ya ce bai da ita to kai da aka ƙara kana rantsuwa ya ce yana rantsuwa to taho ka rance yadda ya yi rantsuwa to bayan ya yi rantsuwa in ya yi rantsuwa mi za a yi sai ko ta sallame shi muna tare to bayan ya yi rantsuwa shi wanda aka ƙara daga baya sai mai ƙara ya samu shaida to lam yakun alima biha shaidar da bai san da ita ba ashe akwai waɗanda an kai abin tare da su amma shi bai sani ba shi mai ƙara sai da an ƙara shari'a shi wanda aka ƙara ya yi rantsuwa sun fito sun ce mai ai inda ka biɗe mu gaba gare mu ashe da kaza da kasa masar to yanzu ya samu sai ya koma kotu ya ce ma alƙali na samu shaida to ƙudiyar lahu biha za a yi mai hukunci da ita shaidan ma'ana kotu za ta saurare shi amma in bai san da shaidan ba wa in kana alima biha amma in ya zan ya san da shaida ya ƙi kawowa har shi wanda aka ƙara ya rantsuwa fala tuqbal min ba a karɓa gare shi ba za a saurare shi ba wa qad qila amma an ce tuqbal min ana ana karɓa gare shi ana wasu sun ce ana saurare ne bai kamata a saurare shi ba tun shi ya ka da hakke ne wayu quda ana yin hukunci bi shahidin da shaida guda wa yaminin da rantsuwa fil amwal ga abin da ya shafi dukiyoyi shari'a ta dukiya ina biya ta kaza abin da ya shafi dukiya to yanzan ba shaida biyu ake nema ba wale shar shahidai ne min rijalikum kaga mutum biyu ake nema ga abin da ya shafi dukiya ko to sai yanzan shaida guda gare ka to nan ya halatta ga abin da ya shafi dukiya ka kawo shaida sai ka gama da rantsuwa rantsuwa sai ta zama matsayin shaida guda wala yi ƙuda bi zalika amma ba a yin hukunci da shaida guda da rantsuwa fi nikahi ga ga ƙara ga matsala wadda ta shafi aure au dalakin ko saki au haddin ko abin da ya shafi haddi waɗannan duk ba a karɓa sai dole sai shaida biyu muna tare amma ga abin da ya shafi dukiya to in mai ƙara ya kawo shaida guda to sai a nemi ya gama da rantsuwa sai a yi mai hukunci wala fi damin hakan ga ba a yin hukunci da shaida guda da rantsuwa ga abin da ya shafi jini wani ya sare ka ko wani ya buge ka fi damin amdin cikin jini na ganganci au nafsin ko ma rayuwa abin da ya shafi rayuwa kisan kai to wannan ba a hukunci da shaida guda da rantsuwa dama abin da ya shafi kisan kai me ake yi ƙasama in babu shaida ƙasama rantsuwa wace guda nawa guda hamsin illa ma alƙasamacin nan kan ba a karɓa sai tare da ƙasama fin nafsu ga abin da ya shafi kisan kai wa ƙila amma kuma an ce yi ƙuda bi zalika ana yin hukunci da wancan menene shaida guda da rantsuwa guda ana yin hukunci da su fil jirahi ga abin da ya shafi mayaku miki jam'in miki in miki ne bai kai ga kisan kai ba ya halatta a yi hukunci da shaida guda da rantsuwar shiyu mai ƙara wala ta juzu shahadatun nisa'i shaidan mata ba ta halatta illa fil amwali sai ga dukiyoyi kawai abin matsala ta dukiya nan ɗaya ake jawo mace amma da miki balle kisan kai waɗannan duk ba a karɓi shaidan mace sai dai maza muna tare wami atu imra'atin mace ɗari kamra'atain matsayin mace biyu suke ga shaida mace ɗari su ba da shaida to shaida su matsayin mace biyu ita kuma shaidan mace biyu matsayin me shaidan namiji guda don haka in mace ɗari na ba da shaida ba a cewa ai mace ɗari na ba da shaida sun yi a'a to matsayin namiji guda sai a samu namiji guda ya ba da shaida an samu shaidu biyu kenan in shaidu biyu ake bida ga matsalan nan wa zalika wannan kuma shaidan mata biyu ka rajulin wahidan kamar shaidan namiji guda ne yi kuda bi zalika ana yin hukunci da wannan ma'arajulin tare da wani namiji in sun ka ba da shaida su mata biyu to shiken sai a samu wani namiji shi ma ya ba da shaida kaga an samu shaida biyu kenan au ma'al ko ko tare da rantsuwa in ya zan shi mai kara bai da wasu shaida illa su matan to in sun ka ba da shaida to sai ya gama da rantsuwa fi ma yajuzu fihi shahidun wa yaminun ga abinda shaida guda da rantsuwa ke ke halatta ciki ne wa shahadatun ra'atayn faqat shedan mata biyu kawai fi ma la yadalu alaihi rijal ga abinda maza ba su iya tsinkaya gare shi min alwiladati na haihuwa wal istihlal da kukan yaro wa shibhihi da abinda ya kama da hijaizatun halan ne matsalolin da su ko sun ka keɓance su su mata maza ba su shiga ga irin waɗannan matsaloli to irin waɗannan matsaloli shedan mace biyu ya isa kamar ana tuhumar shin macin ta taɓa haihuwa ko ba taɓa haihuwa ba namiji za a sawa su zo su diba ta ko mata mata za a sawa to in mata biyu sun ka zo sun ka diba sun ka ba da shaida kamar namiji biyu ne da sauran abin da duk ya shafe su da su mata waɗanda ya keɓance su an haifi jariri shin da an ka haifa ya yi kuka ko bai yi kuka ba kafin duk jaririn da ya taho da rai yana kuka madalla to an haife shi da an ka haife shi yayi kuka ko bai kuka ba su wane ne a halarci lokacin da mace za ta haihuwa mata to kaga an ka samu mace biyu waɗanda na karbi kenta sun ka ba da shaida yayi kuka ko bai kuka ba to kamar namijin biyu ne shi ya istihlali kukan da jariri ke yi muna tare wala tajuzu shahadatu khasmin shaidar abokin husuma ba ta halatta sanda duk akwai husuma tsakaninka da wato ba zai shaida a kanka ba don yana da wahala ya ma adalci haka to balle wanda kiyayya ta bayyana tsakanin da wani ba a karɓar shaida ta yana da wahala ya ma adalci wala zaninin hakan ga wanda ake zato da wani abu na sabon Allah ana zato ne da zina ko ana zato ne da liwaɗi ko ana zato ne da sata ko abin da ya kama da haka to duk abin nan da aka zato ne da shi to ‘yan ana shari'a ga wannan abin da aka zato ne to bai zama shaida. Kun fahimta, amma ga wani abu da ba a zato ne yana iya ba da shaida. Wala yi ƙubalu ba a karɓar shaida ga kowa illal udulu sai adillai. Shi yasa in mutum ya kawo ƙara, alƙali ce, kana da shaida ya ce, dawa dawa, to kana iya kawo su kotu ko kotu a ina iya kawo su, sai ya ta ya kirawo su. to ba da zuwa mutum ya bada shaida shi kenan aka karba ba a'a in shaidunka ya bada shaida sai an ce mama ya kara to ka yadda da shaida ta ko kana da suka sai ce ina sai wanda aka kara wanda an ka bada shaida a kai ne sai ce ina da suka alƙali me a suka kadai dan wannan da ya bada shaida dan giya na giya ya kasha mashayi giya mai hankali na to in ya tabbatar ma kotu wa a shaida ka kai ku ta yana shan giya a kira wani da wani da wani su abokai ne ko su sun ka taba gani ne yana shan giya wata ranar lalura ta kai su mami sun ka iska mai rungume da da kwaciya burkutu yana sha sai a ce a kira wasu tsakaninku da Allah min kuka sai wallahi dan giya na ka kai ta da Allah ka wani shaida in kana da ka gani ko kuma makareci ne alkali makareci ne duk garin kowa san makareci ne ya shahara da ƙarya wa ashe da ka samu mutane a kira mutum biyu shi yasu a tambayi mutane shi yasu sai alƙali ya aika shi to Allah mai ko tsakanin ku da Allah mai ku sani da ga dukkan gaskiya ba a karɓar magana ta makare shi shikenan sai a korai muna tare to haka da duk da shi ake kira impeaching character of a witness da turanci eh lalata nagartar shaida ba wai duk wanda ya zuba da zaran ka zo kotu kan ba da shaida shi kenan aka karba ba a sai sai ta tabbata cewa kai adali ne ga kotu sannan aka karba shaidar ka don kana iya kawo shaida ɗari duk alƙali ya ce bai yadda da su a kore su da zaran an kai suka kuma suka ta tabbata shikenan ina fatar kun fahimta wala tajuzu shahadatul mahdud shaida wanda an kawa haddi ba ta halatta ga abin nan da an kai mai haddi ya taɓa yin zina saurayi ne me a hukunci ne bulala ɗari to an taɓa ya mai haddin zina to ga shari'a ta zina ba zai ba da shaida ba in dai an taɓa ya mai haddi ba ya ba da shaida ko ko ya taɓa sata an yanke mai hannu to gobe ana shari'ar sata ba zai ba da shaida game da ita ba tunda bai ƙi kowa a yanke mai hannu a mai dungu wanda yake ba don abar dariya ta yi shi ɗai muna tare duk mai laifi ya haso ya samu abokai saboda abar tsalgwa ta yi shi ɗai to shi yasa inda duk laihin da kai an kai ma haddi to ba za ka ba da shaida akan laihin nan ba wala shahadatu abdin hakan ga kuma ba a karɓa shaidar bawa ya'ya suna rigima to bawa ba zai zan shaida ba wala sabiyan haka yaro karami wanda bai balaga ba ba a karɓa shaida tai ga abin da ya shafi manyan mutane sai dai in rikici ne tsakanin su suyar suna kwallo sai wani ya bugu guda ya faɗi an kai karo da ajali ya mutu to nan wurin nan kahin su wace kowa ya gida kuma kahin wani babban mutum ya shigo sai an ka tambaye su yaya an kai sun ka ce wane ne to ana karbashe da su amma in bayan sun wace sun ta gida to ba a karbashe da su don yana yawa wate ta ce in in ka in ka ina ni da kaina a canza mai ra'ayi na fatar amma in kowa bai shiga tsakanin su ba to duk abin da sun ka wadi ana karba su yara ba a karbashe da yaro wala kafirin hakan ga ba a karbashe da kafiri ga abin da ya shafi musulmi muna tare waya za ta bal mahadudu in wanda an kawa haddi fi zina ga zina ta bayar tuba ba an ce ba a karɓar shaida su ba kamar yadda Allah ya ce wala taqabalu lahum shahadatan abada ulaika humul fasiquna ko to in wanda an kawa haddi da zina ya tuba qubila shahadatu ana karɓar shaida ta illa fi zina sai dai ga zinin na ita kan danna har abada baya zama shaida amma ga sauran abubuwa yana yana ba da shaida in ya tuba wala ta juza shahadatul ibni shaida ɗa ba ta halatta lil abu wani ga iyayensa biyu baya halatta ɗa ya ba da shaida game da ubanai ko ko ga uwatai don yana da wahala ya adalci ya abin da za a ɗaure ubanai ko za a kashe ubanai ko uwatai amma nan ga malikiya amma ƙur'ani kan ya yadda shaida ɗaya akan iyayensu yaya Allah ka cewa game da shaida kunu qawamina kunu qawamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina ku zamo masu tsayuwa da adalci koda akan kawunanku koda akan iyayenku koda akan ƴan uwa makusanta ku yi adalci in ya kunu fuqara ya ya ayat take in ya kun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wanda zaka bada shaida game da shi koko akai ne in ya zama wadaci ne ko talaka Allah ya fi cancanta da ku lura da shi bisa gare su kanka ce to talaka na in ba da shaida an ka daure shi abin lalace babu ruwanka tai ka bada shaida Allah zai bashi mafita ko kuma wadaci na Ibrahim ba da shaida akai kuɗi masu yawa gare shi a'a to yana yake shi ne ya ce wala ta yi shahadatul ibn shaida ɗa ba ta halatta lil abu wani ga iyayensa biyu don yana da wahala ya faɗa abin zai implicating ɗinsu wala huma lahu hakan ga shaida su su uwaye ga ɗansu yana da wahala su yi adalci abin da zai sa a so haɗa abin zai sa a ɗaure ɗansu ko a kashe shi to shi yasa ga mazhabin malikiya babu shaida tsakaninsu amma ga qur'ani kam abin da ya ce a ji tsoron Allah duk Allah ya Allah ya fi ɗa Allah ya fi uba don haka a ji tsoron Allah wurin ba da shi da kaji tsoron Allah ka faɗi gaskiya wallahi babu bai da gaskiya gaba gare da sai da nace mai abin magana na ya kiya nace mai shege gaba gare ne nace mai shege amma dai da Allah muna neman afuwar ka kai mai haƙƙi shikenan in afuwa za a neman mai da baya ne amma dai faɗi gaskiya mm walaz zauji liz ta hakan ga shaidan miji ba ta halatta ga mata tai tunda mutum na ba da shaida abin da zai sa a kashe ta ko a ɗaure ta gidan yari ko a yi mata tara tun da ya yi mata tara shi zai biya bisa yana to to wannan duk ga mazhabin malikiya amma duk ga ka'ida ta shari'a duk suna ba junan su shaida mm walahiya lahu haka ita mata ita ma shaidar ta bata halatta lahu ga shi mijin don duk waɗanga yana da wahalar gaske su yi adalci wata juzu shahadatul akhi al'adali shaidar ɗan uwa adali tana halatta li akhihi ga ɗan uwansa amma ɗan uwa in an yaba ma adalci ne in an san mai gaskiya ne yana halatta ya bada shaida akan ɗan uwansa wala ta ju shahadatu mujarrabin fi kadhibin shaidar wanda an ka jarraba da yin ƙarya ba ta halatta shi ƙarya ta zama mai ya zan habitual habitual laya irin yan siyasa duk wanda an ka jarraba da yin ƙarya to shaida ta ba ta halatta kenan ya zan gungumin makaryaci aw muzhirin likabiratin ko ko mai bayyanar da wani babban zunubi wata kaba'ira zina yanzu ko boyo bai ko shangiya ko boyo bai ko liwadi ko kunya bai ji da sauransu to duk wanda ya zama mai bayyanar da wata kabira bai bai ko boyewa shi ma shaida ta ba ta ya nuna ba ba adali bane fasiki ne wala jarin li nafsihi naf'an hakan ga wanda zai jawo maka ne amfani ga shedan nan to shi ma sheda ta bata halatta yan allura akwai wani amfani da zai jawo maka ne misali kuna da kamfani ku biyu kun ka hada kun kai kamfani ko kamfanin naku ne kana da shi a cikin kamfanin sai wani ya taho ya laba ga abokin tarayyar ka wanda kun kai kamfanin tare sai ya amshi kaya ya amshi kaya sai abu ya zangar dama sai ya kai shi ƙara kotu shi wanga abokin tarayyar kan kamfanin ya kai waccan ƙara kotu akan dukiyar kamfanin ku da kai kana da haƙƙi wa a shaida tai sai ya saka to kotu ba ta amsa shaidar ka don mi don kana da shawa ga shari'at in ta tabbata an ka amsa kuɗin ba ku za a kama ba to kaga akwai amfanin da zaka samu ga shari'a don haka duk wanda shaida ta za ta jawo mai wani amfani to ba a karɓar shaida ta sai dai a samu wani wala dafiyan an hadarar haka ba a karɓar shaidar wanda ke tunkuɗi cuta daga gare shi kamfaninku an ka yi ƙara kamfaninku yanzu ba shi ya yi ƙara ba shi an ka yi ƙara ana neman wani abu gare shi ana neman kuɗi ana claiming damages biliyan biyu ga kamfaninku to cikin shaidar kariya sai an kasa ka kai za ka zuwa kana cikin wanda za su ba da shaidar ga kariyar kamfanin ba za a karɓi shaidar ka ba don me domin kan kana za ka karewa tun da an ka ashi biliyan ɗin nan biyu ta shahe ka muna tare wala wasiyyar hakan gaba a karɓa shaidar wasiliyati mi ga marayan da an ka bar mai al'ada duk wanda an ka ban ma wasiyi yana tausan wasiyyar nan hidima ma yadda yake tausan ɗansa to in yaron nan marayan nan da an ka ban ma yayi laifi to kai ba za ka zama shaida gare shi ba don baka da bambanci da mahaifinsa wata juzu shahadatu alaiha amma shi marayan yana halatta ya bada shaida akan ubanai don shi har abada bai ɗaukaka matsayin ubanai kai kana ɗauka ta matsayin ɗa amma shi bai ɗauka ta lura ka gani yaro maraya duk yadda ka jawo shi ga jiki yana da wahala ya yi ma wa da ɗanka ka yi ma yaro ya sheko kai kai kai ya fada bisa jikinka duk yadda ka ja mara yana da wahala ya ma hakan sai dai to kusa gare ka ya zanna ya san ba uba ne hake ba ina fatar kun fahimta to shi yasa kai ba ba an sashe da ka gare shi don akwai tausayi ka dauka matsayin ɗanka amma shi bai dauke ka matsayin uba ne ba ya dai san ka taimake shi don haka shi ana karɓar shaida ce gare ka kaga dan riko ko to ina yake wala ya juzu ta'dilun nisa'i to yanzu can an ce ba a karɓa shaida kowa sai wanda ya tabbata adali ne ko to suwa za su adaltawa kaga mun dawo ma fannin jarhu wa ta'dil fannin da malaman hadisi ke amfani wani mutumin kirki ne ko ko wani mutumin banza ne ba mai kirki bane to suwa ne ne za su yin wannan to wannan aikin maza ne su ma adillai ana karɓa shaida adaltawa ko rashin adaltawa ga mutumin banza a'a sai mutumin kirki to ba a karɓar shaidan mata game da adaltawa ne na kirki ne ko ba na kirki ba ne domin al'adan mata Allah ya jarabce su da sanyin zuciya duk mutum wanda Allah ya wa sura ta ƙwarai ha to mace ba ta ganin laifi ne shi yasa an ka ce ga abin da ya shafi jini ko ba a karɓar shaidar ta domin mutum mai kyau matashi mai kyau ko ubanta ya kashe ba ta son a kashe shi inda mace ta inda kana da kyawun sura to mace ba ta son yo dan matashi wallahi mai kyau ga can za a kashe shi shi yasa ba a kashe da ina fata kun fahimta to shine yace wala tajuzu ta'dilun nisa adiltawan mata baya halatta mata su ce wani adali ne a ba aikin ku bane aikin maza ne su ma adillai wala tajrihuhunna hakan ga mikanta wasu in ka ji mace ta mikanta ma to to to cika mata fuska an baka yi ba amma Allah ya ma kira wadda ta kaso to baka laifi gare ta wallahi kaga ashe kenan ga jarhu wata adil to sai maza ko maza kuma sai adillai ina fatar kun fahimta wala yuqbalu fi taskiyati ba a karba ga taskiya ga tsarkake mutum a ce mutum adili ne ko ko sabanin haka ba a karba illa man yaqulu sai ga wanda yace adalun ridan mutumin na adili ne yardaje ina fatar kun fahimta a ba da shaida a kanka mutum adali ya ba da shaida a kanka ya ce adali kake jin mutum wala ya ƙubula fi zalika ba a karɓa ga adiltawa wala fitta jiri hakan ga mikantawa kun san mikantawa ko wa mutum miki ba miki na jiki ba a mikanta shi a ce ba na ƙwarai ba ne ba adali ba ne fasiki ne ko ɗan bida'a ne ko yana da rauni ko yana da raunin hadda ko yana da yawan mantuwa ko kaza dai ko kaza ba shi ne tajirihi ko to ba a karɓa ga adiltawa wa lafiyar tajiri haka ga mikantawa wahidun ba a karɓa shaidan mutum guda dole su zan akalla shaidan mutum biyu adillai biyu su ka adiltawa ko mikantawa muna tare wa tuqbal shahadatu sibyan ana karɓa shaidan yara fil jirahi ga miyaku qabla an yaftariqu gabanin su rabu da juna suna wasa wani yawa wani miki wallahi wane na wane na wane na wallahi yayi mai to ana karɓar shaida su ina fatar kun fahimta to an karɓi shaida su me zai faruwa sai ƴan uwan wanga da yayi miki su za su biyan diyan mikin nan tunda shi yaro bai da hukunci ƴan uwa ne za su biya to ana karɓar shaidar yare fil jirahi ga miyaku abin da ya shafi meki kabla an yafta riku gabanin su rabu da juna amma in sun rabu da juna kowa ya ta gida to wannan ba a karɓar shaidar su aw ya dakhula bainahum kabirun ko ku wani babban mutum ya shiga tsakanin su in akwai wani wanda ya shiga tsakanin su nan to nan ba a karɓar shaida don yana ya canza musu ra'ayi wa idza ikhtalafa almutabayi'an to sai mu tsaya nan ko wanda ya karanta ka kai kwashi balle wanda bai karanta Allah ya shirya shi ba wannan an haƙwara kan wanda ya zama ne ƙi karatu